بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزيد مني مغانا سافياتي تلهدي ashirin da bakwai ga watan dulhijja jirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da alif dari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da sha shida ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullah ta'ala wannan shi da rasul mai na hmm ya sun mai sha uku a cikin yarinyar karatu wannan littafi a darasinmu da ya gabata mun yi magana ne akan aliftikharu yin alfahari da abin da mutum yake da shi ko na daraja ko na mukami ko na dangantaka ko wani abu makamancin wannan to abin da ake cewa anan shine dama imamun nasa'i rahimahullahu ta'ala ya rubuta wannan littafi ne don ya koyar da mu asalin yadda ake zamantakewa da iyalai a haske irin na annabta domin yayin da mutum ya fahimci asalin yanayi yadda ake asalin yin zamantakewa da mata musamman wajen abin da ya shafi zamantakewan aure da mu'amala da su ta hanyar da Allah yake so ya yarda da ita to zai samu saukin rayuwa kuma zai ɗauka cewa wannan abin da yake ibada ne Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu addininsa yau malam yake cewa almutashabbi'atu bighairi ma u'tiyat wa dhikru al-ikhtilafi ala hisham ibn urwa fi dhalika imam an-nasa'i yake cewa wannan babi zai yi magana akan almutashabbi'atu bighairi ma u'tiyat menuna mitin kaho da abin da ba a bata ba a matsayin kaman abin da aka bata mun gane wannan da kuma ambatan sabani a riwayar da Hisham dan Urwa ya kawo a cikin wannan riwaya me Imam Nasa'i ke sai karantar da mu a wannan babi mutum ne yana da mata guda biyu daya sunanta Mowa daya sunanta wa Bora a Hausa kenan ko eh to asali sai ita yar bora tana da kuɗi ko tana da hali an gane wannan fiye da ita muwa sai ya zama cewa ita boran nan duk ranar da mijinta ya zo ɗakinta da sunan zai ainihin wato ziyarce ta ko ya yi baƙi ko wani abu ko ‘yan uwansu suka zo za ta ɗiba daga aljihunta ta yi musu shatar na arziki ta sa ta yi plasma a ɗakinta ta sa tayis a ɗakinta ta yi kaza in an zo ka ce kai wance kin gyara ɗaki ka ce wallahi mijina ya min ai kun san yana so na yana ji da ni alhali ko wannan abin ta yi ne a cikin aljihunta ba mijin bane yayi mata ita ce take da halin yi kuma ta yi yanzu mai ta yi ban ji ba ƙarya ta yi haka ne to wannan ƙaryar ce ba mu zai mana magana haramun ne mace ta irin wannan ta nuna wani abin da miji bai yi mata ba ta ce shi ya yi mata alhalin ta san ƙarya take yi saboda wancan ta ji haushi ta ɗauka cewa mijin yana son zuciya yana fifita wancan akan wancan wajen soyayya da kuma hidima ta yau da gobe Allah ya sa kun gani to shine almutashabbi'atu bighairi ma u'tiyat mai kokarin nuna abinda ba a ba ta kyautansa ba tace an ba ta kyautan sannan wannan zai shiga ciki kamar da zamu magana a tattauna maganan maganganun malamai cewa hatta mutumin da in yana neman budurwa zai je ya dau hayan sutura ana yi a birni ko zai dau hayar mota idan zai je zai buga suturu mala ya ɗau shadda ga waya babba ga ainihin wato kaza da kaza kuma ya haɗa baki da wasu mutane 'yan kasuwa to da Allah in naji daidai lokaci karfe kaza ku dinga kira na akan zami business kaza da kaza da kaza saboda in samu shiga an gane wannan kuwa to wannan shi ma haramun ne mutum ya yi shi saboda asali wannan abin da ya yi wannan fafan an gina ta ne akan ƙarya da kuma cin amana so musulunci bai yadda kai yaudara ba Allah ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani mai girma suratul anfali inna Allah la yuhibbul kha'inina Allah baya son mai yaudara Allah baya son maha'inta mun gane wannan saboda haka ka fito a yadda kake kawai malam zaje ka iya cin ado amma ka ari kayan wani ka ari royal ɗin wani ‘yar mashin ɗin nan roba-roba, ka ara ka dinga zuwa da ita ta ɗauka mata ka ce, kullum za ka je wanda Allah rana ka za ina da ɗan zuwa ne yadda kasai da kawai da aka saba ba baya ne. Zan ɗan fita autin ne zan ɗan je da Allah kawai da aka saba rufa mana asiri da Allah rufa muku asiri ka ai baba kana binan ɗin wallah kana share mana hawaye shi kenan. Wacce ba komai ka zo ka ansa kawai. Ranar ba ma sai lokacin ya kawai ka zo ka ansa zan ma sa a wanke maka ita. ce yawwa na gode sai ya ɗauke ta ya tafi da ita ya je ma wannan baiwan allan fafa ya nuna kawai shi iya ne ta ɗauka ma mashi in tashi ce sai an ɗaura aure an zo ta gane ashe gurgu ne ko ko ba ka ce cewa ba da yan matan masu ma yan banza ne wani lokaci wasu za ka ji wai wannan wai kurma ne wai ba shi da babban waya an gani ko ta ce ai gurgu ne ba shi da abubuwan hawa ke ko ta ce ai kuturu ne baya kyauta ko tunda kuturu hannayen shauci aka gaske annade ko Allah ya kiyaye mana kowane janibi yana sayin ƙarya ga ɗayan gefen to wannan shi ma haramun ne a musulunci ko kuma mutumin da ba mutumin kirki ba ne amma sai ya dinga yin shiga irin ta mutanen kirki yana bayyana ikhlasi da tsoron Allah da takawa don mutane su dinga girmama shi alhali wannan abin da yake nuna mutane ba haka yake a zuciyar shi ba shi ma mai wannan haramun ne a musulunci kai haka ko ka fito kamar wani sufi ka bayyana zuhudinka a fili da ƙana'a cewa ai kai duniya bata dame ka ba saboda mutane su yadda da kai ran da aka yi da kai kuma sai kai kwanciyar daukar rai wuf sai ga ya kwashe kayan jama'a yayi sama ba a samu da yawa mun gane wannan so duk waɗannan za ku ji maganganun malamai da suka yi akai Allah madaukakin sarki ya musu rahma sun yi bayanai gamsassu musamman game irin wannan Allah ta'ala ya samu dace الحديث السابع والثلاثون قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إمام النسائي كتشوى ما لمنس زكريا بن يحيى يا ملاباري شيكما إسحاق إسحاق ابن إبراهيم ابن رحويه ألا مدوك كنزكي يغفر تامسه قالت أخبرنا عبد الرزاق شكما شمالا عبد الرزاق يا كرم تدم وانا حديثي قال حدثنا معمر shi kuma yace malam ma'mar ibn rashid ya ba mu labari an hisham ibn urwa shi kuma daga hisham dan urwa dan zubair dan awwam Allah ya kara mishi yadda an abihi daga babansa shine urwa ibn zubair an aisha radiyallahu anha shi kuma daga nana aisha ainihin wato abin nan innashi kenan Allah ta'ala ya kara mata yadda حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نانا عائشة تشي جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتماكاتي تزوجا من زن الله صلى الله عليه وسلم سيتشي والنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا من زن الله إن لي زوجا ني إنا دمجي ولي ضرة kuma ina da kishiya ita ce barra a larabci an gani yawwa ana faɗin wannan a larabci sannan ana faɗin mene idan mace ɗaya ce zai ce mata wane imra'a kaga nan ce anna imra'atan ko ja'at imra'atun ila an-nabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ita ɗaya ta zo mun gane wannan amma sai take ba da labarin cewa ya rasulullah inna li zawjan ni ina da miji wali darratun kuma ina da kishiya ba ina da cuta ba a ga wanda bai je makaranta ba sai ya dauka cuta ake nufi shi darratun a cuta kenan wali darratun ina da cuta a'a ba ka ake nufi ba wali darratun ina da kishiya ina da abokiyar zama afa'aqulu a'tani kaza wa kasani kaza zan iya ce mata mijina ya bani kaza da kaza kyauta ya kuma sai mun tufafi kaza da kaza wa huwa kadhibun alhali ƙarya nake yi saboda kawai in nuna mijina yana kaunata sai in dauko wannan abin in nuna mata in ce mata mijina ne yayi mun faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zurin wanda yake yin nuni yake yawan nuna abinda ba a yi masa ba ba a bashi kyautansa ba yace an bashi kyauta to wannan kamar wanda ya sa tufafi guda biyu ne na ƙarya an gani kamar mutumin da ya je wajen mata ne ko budurwa ko wani abu sai je ya ar kayan sawa da sutura sai je wajen budurwar don ta ganshi fes fes ta yadda da shi kaga wannan me yayi malamai suka ce an ce kalabisi thawbai zurin kamar wanda ya sa tufafi guda biyu ne na ƙarya saboda su larabawa an can lokacin ba riga da wanda suke sawa ba me suke sawa jauto ne ko na ƙasan kenan da kuma mene kwarjalli wanda za a yafa a sama to kaga mu a zamanin kuma riga ce da wando laraba masu kuma mene riga da wando tun a wannan zamanin ma akwai masu riga da wando din tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu yi an gane to kamar wanda ya aikata irin wannan abin ne mutum ya ɗauko tufafin da ba nasa ba ko abin da ba a bashi ba ya ce ai wane ne ya yi mu ko ila kuna da mai gida kuna aiki a ƙarƙashin sa ku biyu kai da abokinka sai aka wayi gari kana son ka haɗa mai gidanka faɗa da wancan ɗayan yaron kawai sai ka ciro kuɗi dumus a jihunka ce wallahi je uga ya muni sallama ka san turan da ya makurɗi na je da wannan an samu riba to shine shi kuma an taɓa tura shi ma Legas ya samu abin da ya fi wannan amma ba ba shi ba kaga wannan kuɗin uga ne ɗan man dubu ɗari ya ce wannan a ɗan sha ruwa kai ai gaskiya ina munna ce to garin dubu biya jiya dan sai ka za a ci ta ya za a yi wannan ba zai dauka da gaske bane magana gaskiya amma zai iya fuskantar ogansa ya ce masa ta ya aka kaba wannan babari bane me zai dauka zai dauka ba kyauta masa ba an yi son kai to yin wannan a musulunci jama'a haramun ne amma saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi jawami'ul kalim kalmomi curarru mulmulallu masu ɗaukan ma'anoni da yawa a madadin ya ce wannan matan bai halatta ba ya shiru sai shi mata almutashabbi'u bima lam yu'ta wanda ke nuna abin kyautan da aka bashi abin da ba a bashi ba kai an gane kalabisi thawbay zurin kamar wanda ya sa tufafi guda biyu ne na ƙarya mun gane wannan wannan ya shiga cikin kalabisi thawbay zurin kenan kaga zai yi aiki akan ma'aurata guda biyu mace da kishiyarta kuma zai shiga dukkanin fannoni na rayuwa wanda dan adam yake rayuwa a cikin ta ina fata an gane wannan haka za ga wata tana da ƴan kuɗinta sai ta sa a sai mata balangu duk ran da mijinta ke ɗakin shi ta gama in ta tashi ta fito da abin tana ɗan tana ko kaza tana ɗan tsotson ƙashi ta ɗan sakace da ƙashi sai ta fito da ƙwansan kazan ta wuce zuba a shara ta san dole za ta zo zubar da shara madadin ma a sa a je a zo a binne shi kawai sai yadda shi a gefe sai ga ai kaza ce da abin da zai iye lallai ne ma ashe wani din ranan kwanan wance ma kaza ma yake siyowa ke kawai lakinta to ita kuma galibi a adance a yadda mu muke rayuwa ita ba za ta ce wai bari in bincika in ji daga gare shi ba wata kawai ta ɗauka cewa ai kawai son zuciya yake yi kuma wallahi ba shi ya saya ba ita ce ta sayi kayanta tana son su entertainment ita da mijinta ta kuma bakanta wa kishiya ana yi ko ba yi ko kuma mata ne in aka ce mata kishiyoyin juna su ne abdara'ir kun ga wannan an ce innali darratun a duba idan mai aji a siyo da Allah innali darratun lallai ni ina da me ina da kishiya me jam'in darra an gani me darra mun ce kishiya ko me jam'in sa eh shi ne dara'ir an gane wannan yawwa shi ne dara'ir jam'in sa shi ne dara'ir mun gane wannan yawwa abinda ake nufi anan shine kishiyoyi to sannan misali na gaban jama'a scenario iri na gaba shine me zai faru an gane wannan me zai faru shine mace ce mijinta yana fama da rauni na mazakuta ba zai iya biya mata bukata ta kwanciya aure dukkanin matan kusan haka ne amma ɗaya daga cikinsu a kullum idan ranar kwananta ya je tara kashi ta dawo sai an ganta ta ɗauki bokiti ta tafi ta je yin wankan janaba me sauran guda biyun za su ɗauka eh ma'ana bai san su shi yasa bai kwanciya da su amma ita ana me ana biya mata bukata mun gane wannan ko da ko ba wai saduwan za a yi ba misali ƙila wani abu ya yi ta yadda zai iya biya mata bukatan ba wai saduwa da ita yi ba kaga ni tunda dai mani ya fita sai an yi me sai ta yi wanka to amma za ta dinga nuna irin wannan abin su kuma waɗancan ba za su fito fili su faɗa wa mijin ba sai su koma gefe suna guna guni har za waye gari wance ta wance wai kina zuwa ko wance har ma ɗaya za gabata bacci sai ta ga lokacin da wancan take fitowa ta zo ta yi wankan nan ta ji ta kai ta kasa yin bacci tsawon daren kuma wallahi ƙarya take inda mijin zai cika sami naka da rantsuwa ba ta yadda ba ta ce ta ya za a yi ta ma ko mata kuma kuna irin naku akwai hanyoyi da yawa na biya wa namiji bukata ba dole ba ne kullum za a ce sai an sadu ɗari bisa ɗari tukuna ko sai an daɗe ana yi sana samun biyan bukata akwai hanyoyi da yawa za a biya juna bukata matsalar musamman mata hausawa mace ce ba ta neman mijinta kuma shi ya je kasuwa ya sha rana ya sha gwarmaya ya gaji da ya ci abinci kawai sai ya bare a wajen sai bacci ke ce daga dawowa za ki tanadar masa ruwan wanka ya wanka bayan ya yi wanka ya ci abinci ki dan zo ki kwanta a jikinsa kina dan shafa kirjinsa kina dan masa kaza da kaza sannu da waye waye tun ma yana kaza da kaza kina dan bashi wani labari kina dan tattaba mishi inda zai motsa shi har za shi ga ya dan yunkuro a samu dan yi abin da za a yi karatun nan dole sai ana yi ana dan fito da shi fili jama'a abin yaki yaki an yi karatun an yi karatun amma ba a ji malam ba kullum bane sai namiji ya buƙaci matarsa sannan ya nuna cewa yana buƙatar jima'i ko yana buƙatar ainihin wato saduwa da iyali jama'a na fata mun gane wannan so yana da matukar muhimmanci jama'a mu kula da wannan tsakani ga Allah musamman matan mu na Hausawa kuma ba sa kokari wajen neman mafi karancin maganin da zaka iya samu a gida ciyawa ta fito a gidanta ma tana maganin matsalan matsalan sanyi matsalan kaza tana ɗan amfani da shi toilet ɗinmu ba tsafta malam ba za a iya sayan ɗan aizal ɗin na ɗari biyu ba wanda marfi ɗaya aka sa a cikin marfi ɗaya ko marfi biyu aka sa a cikin bokiti ɗaya ma ya isa duk wanda ya je ya tsuguna ya fitsari a wurin ya ɗibi ruwa a sa bokiti ɗaya kawai a cika ruwa a ciki ya ɗibi ruwa cikin kofi ɗaya kawai ya zuba akan fitsarin ya wuce zaka ji ya kashe wannan warin sannan ya kashe ƙwayoyin cutan wani ba zai zo ya ɗauka ba amma babu wannan na rasa wace irin dabara ce a rayuwa muke amfani da shi musamman ainihin wato game da abin da ya shafi zamantakewa da muke da iyalinmu tsakani ga Allah akwai gyara masu yawa kwarai da gaske shi yasa wani ma in yi auren sati isa ta bi auren ya fita masa aka ce kai da ma ka auren ma yake ake tugurantawa zaka zama ango zaka zaka angwanci ashe ma abin haka yake tsakani ga Allah ko ba a yi a'a ku faɗa min tsakaninku da Allah ba a yi a'a su zo da aka jama'a don Allah mu yi kokari mu gyara mu yi kokari mu gyara shi yasa irin wannan karatu yake da muhimmanci musamman a cikin society din mu zai sa a samu gyara da yawa an gane wannan to macen da ke da irin wannan ɗabi'ar tana da ainihin wato kishiyoyi ko da mijin yana da bayi a ɗakinsa ba za ta yi wanka a nan ba sai ta fito ta dawo ɗakinta a ga ta ɗauki ruwa da ɗan ɗaure ƙirji ta fita ta kama hanyar bayi an san dai me ta je yi ko ga ta dawo ta yi shakaf ruwa duka jikinta alamun dai wannan da yayin wankan janaba ne to wannan haramun ne a musulunci tai wannan na fata mun gane wannan ya zama kaman albutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin mun gane wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi ta wannan hanyar amma ba shi bane asalin hanyar da ta tabbata an gani hanyar da tafi kwari islamin ta yafi inganci shine riwaya da zamu zo mu karanta a nan gaba kaɗan amma shi ka'ida ta imam muslim ko da isnadi yana da matsala to sai ya koro maka duka hanyoyin sai kuma ya nuna maka hanyar da tafi inganci sai ya maka bayanin ta kaga kamar wannan yana ƙara maka wani ilimi ne wanda zai taimaka maka wajen tantance ainihin wato riwayoyi Allah subhanahu wataala ya ainihin wato datar da mu قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الثامن والثلاثون حديث نتلاتن لتقوس مالن امام النسائي ke cewa akhbarana amr ibn ali amr malan amr dan ali ya ba mu labari shi kuma yace qala haddathana yahya shi kuma yace yahya ya ba mu labari qala yace haddathana hisham ibn urwa shi kuma yace hisham dan urwa ya ba mu labari qala yace haddathatni fatima ni kuma fatima ta ba ni labari an asma'a ita kuma daga wa daga asma binti abi bakirin Allah ya ƙara mata yadda nana asma'u ta ba da labari yar nana aisha kenan ko Allah ya ƙara mata yadda a gina abubakar siddiq ta ce anna mara'atan qalat lalle wata mata ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna li darratan lalle ni ina da kishiya fa hal alayya جناح إن تشبعت من زوجي بغير الذي يعطيني شن أقيلي في أكينا إذن نون ونأبو نشوتامي يوى wanda mijina ya ɗauka wanda mijina bai ɗauka ya bani ba in ɗauka in yafa in ce shi yi min alhali ba shi yi min ba in gaya wa kishiyata ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa almutashabbi'u bima lam yu'ta mai nuna abin da ba a bashi kyautansa ba kalabisi bai zurin kamar wanda yake sanya tufafi ne guda biyu na ƙarya mun gane wannan kalabisi bai zurin kamar wanda yake sa tufafi guda biyu ne na ƙarya an gane wannan malin sai ce qala abu abdurrahman malin abu abdurrahman abdurrahman nisa'i ce hada sawabu wannan hadisi shine abin da yake daidai والذي قبله خطأ حديث da yazo kafin wannan khata kuskure ne ma'ana matanin a yadda yazo cewa wancan me yace me yace tace inna li zawjan wa li darratan ku wa li darratun afa aqulu a'tani kaza wa kasani kaza wa huwa kadhibun shin zan iya cewa mijina ya bani kaza ya mun kaza ya mun tufafi kaza alhali ƙarya nake yi mun gani shi ne kuskuren ke cikin wancan isnadi wancan matanin wancan hadithin amma a wannan riwayar wannan riwayar ta fi zama ainihin wato daidai kamar yadda ainihin wato malin hishamu ya ainihin wato bayyana wannan riwaya ta hishamu dan urwa ta fi zama daidai a cikin riwayoyi da ainihin wato ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Daga da jama'a kun ji, Imamun Nawawi alaihi rahmatullah a cikin sharhin da yi wa sahihu Muslim ya yi bayani akan wannan hadithi ke cewa, ƙawalar ulama malamai suka ce, ma'anahu, ma'anar wannan hadithi almutakaffiru bima laysa indahu mai nuna wani abu mai yawa na kyauta da aka bashi bima laysa indahu wanda ba nasa bane ma'ana ba bashi akai ba ko asalin abin ma ba nasa bane mun gani ya raman abun guda biyu ta kowane bangare ko dai a baka ka nuna wani abu naka ne amma ka ce wani ne ya baka kyauta kaga ƙarya ne ko kuma a'a ka je kayo aro sai ka ce wannan ainawa ne misali yanzu wanda ya ari motar aro da tufafin aro ya je wajen budurwa sai ya ce mata nasa ne eh jama'a dama ka'ida su mata yan kwalisa ne so in za a je dama akan so a ci kwalliya a sa kayan sallah ba wai ya fi gane wannan yaran ko eh an fi cin kwalliya a sa kayan sallah a ƙura a daka sai an nemo na can ƙasan akwati sai a sa saboda ta ji ai masha Allah masha Allah to amma ƙarya ne in an je gidan zaman auren kuma za a sa gwargwaji amma dai wajen nema zo da dan nuna cewa dai to dai ba laifi in kin zo ke ma ba cikin tsumo kana zaki ci gaba da rayuwa ba ko kuwa yawwa saboda haka ƴan mata ku dinga ruduwa gaba daya da abin da kuke gani a wurin samari ko kuma samari ka kuce an kashe muku kasuwa ina fata an gane wannan yawwa sai ya ce ma'anahu almutakaththiru bima laysa indahu mutumin da ke daukan wani tufafi ko wani abu na aro wanda ba nasa ba bi an yadhhara anna indahu ma laysa indahu ta yadda zai bayyana cewa wannan abin nasa ne alhali ba nasa bane yukaththiru bidhalika inda an-nas yatakaththaru bidhalika inda an-nas sai dinga bayyana wa mutane wannan abin da ke wurin sa wa yatazayyanu bil batin ya dinga yin ado da ƙarya fa huwa mazmumun to me yin wannan ɗabi'ar abin zargi ne fahuwa mazmumun me wannan abin abin zargi ne kama yuzammu man labisa saubai zurin kamar mutumin da ake zargi wanda ya ɗauki tufafin ƙarya guda biyu ya yafa a jikinsa ko kamar da ibn hajar ya faɗa mutum ya sa riga guda ɗaya amma sai rigar a yi mata wani irin design ce da za a ɗauka ma riguna guda biyu ne kamar akwai ‘yar ciki akwai kuma ‘yar waje kawai sai ya saboda ya bayyana mutane shi mawadaci ne alhali kuma ƙarya ne an gane wannan ka ce wannan shi ma bai halatta ba ka dai gani ga ka ce amma in za ta kai zuwa ga wani abin daban na barna to sai a hana ka mun gane wannan to sai ki cewa qala abu ubaid wa akharuna malam abu ubaid da wasu malamai suka ce huwa alladhi yalbasu thiyaba ahli az-zuhd wal ibada wal wara shine mutumin da zai dauki wata riga irin ta ma'abota gudun duniya da yawan ibada da yawan bauta da yawan tsantsini ya dinga sawa wa maqsuduhu amma abin da yasa yake sa wannan kaya manufarsa an yadhhara lin-nasi annahu muttasifan bi tilka sifa kawai saboda ya bayyana wa mutane cewa shi din nan ya sifantu da irin wannan sifa din wa yadhharu min at-takhashshu'i waz-zuhdi akthar mimma qablahu sai daga kokarin bayyana cewa ai shi mutum ne mai yawan gudun duniya mai yawan tsoron Allah mai yawan ainihin wato bin Allah fiye da abin da yake a baya fahadihi fiya buzurin wariya to wannan kayan da yake sawa dan ya nuna cewa shi mai tsoron Allah ne ko gudun duniya tufafi ne na ƙarya ko tufafi ne wanda yake na riya mun san da yadda ko ita ce mene الشرك الأصغر هو يوا إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهي الرياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم شرك سن أبن في جي مكثورو إذا شيء كرام الشركة إذا شيء مني من قال في شيء رياء جماعة من قال wannan ku to wannan kamar mutumin da yasa tafafin ƙarya ne ko na riya wa qila wasu malaman suka ce huwa kamal labisa thawbaini li ghairihi shi ne mutumin da ya je ya aro tufafin wani na mutum biyu ya yafa kun san zamanin da a wancan zamanin larabawa duk wani a ganshi da gyauto da kuma wani zanin a sama to yana nuna shi mawadaci ne to wani saboda ya nuna shi mawadacin ne iya da guda ɗaya sai ya je ya aro guda ɗaya kuma sai ya yafa sun zama nawa sun zama biyu wannan farko kenan abu na biyu kuma fa shi ne kamar mutumin da zai ainihin wato ɗauki wata irin sifa da take nuna ainihin wato kamar shi wani mutumin kirki ne ko wanda ya tara wata dukiya ya je ya aro na wani ya aro na wani alhalibi da ko ina shi kwaɗaɗɗe ne ya aro sabo a wurin wani ya aro sabo sai haɗa guda biyu sai ya fito kai a gaishe a'a wani kana fanta ma ce kwarai kuwa ai mun shigo gari ai mun gane wannan kamar da ke a yaren yan yan zamani ce wani ka shigo gari ya ce wallahi malam mun dan faso gari ka san mu ma iya ne kawai ka san kwana biyu na dan tafi na dan tafi makurdi na dan shiga Eko na shiga Lagos na je Port Harcourt na dan zama a wari na dan yi kaza da kaza alhali ƙarya yake kawai tsabanci da buguzinni fafa ce kawai malam idan ta gina ne ba ta shiga ba to wannan shi ma haramun ne mutum yin haka jama'a mun gane wannan ko wa auhama annahu malahu sai yana son ne mutane su dinga ɗauka cewa wannan tufafin nasa ne waƙila wasu malaman suka ce huwa man yalbasu qamisan wahidan wa yasli bi kummaihi kummaini akharaini shine mutumin da zai sa riga guda daya amma hannun rigan sai ayi kaman guda biyu misali riga shi guda daya a haka amma a waje za ka kaman guda biyu ne sai ga an mata hannaye guda biyu hannu daya ya zo daga nan sai a kuma daga ciki a ƙarfin ko wani sai ya zo daga waje duk wanda ya gani sai ya ɗauka a ai wadata ce ta sa ga yar ciki kuma ga wata yar waje ga falmaran kuma ga yar ciki ina fata an gane wannan kai wani karatu sai malamai an gane wannan ko fa yadhharu anna alayhi qamisaini ta yadda zai bayyana wa mutane kamar mutumin da ya sa tufafi ne guda biyu a tare da shi mun gane wannan ko wa haka al-khattabi qawlan akhara malam abu sulaiman al-khattabi yayi kaito wani zancen daban annal murada huna bis thawabi alhalatu wal madhhab abinda ake nufi wannan mutum ya nuna wani hali da kuma irin wani yanayi ko wata hanya da yake bi cewa aini ga tsari na a rayuwa ga kaza da kaza alhali kuma ƙarya yake wal arabu takni bi thawbi an hala labisihi an hali labisihi dan larabawa suna iya hikaito labarin tufafin mutum kamar me da halin abin da yake sawa misali a jikinsa misali za ka iya ce ma wani ka wani ya shafin bakin fenti tsakanin Allah mai ake nufi a nan da gaske ne bakin fentin ya ɗebo ya lasa ma wancan me ya faru ya ja masa bakin jini na farko ke na biyu fa ya goga masa laifi ina fata mun gane ko mutum ya ce mene ya shafa mun kashin kaza galibi wannan kalmar me ake nufi da ita kashin kaji ya ɗebo ya yaba mishi eh me ake nufi ya jefe shi da wani laifin da bai yi ba haka ne sai ce wani ya shafa mun kashin kaza mun gane wannan to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin yare to su ma larabawa suna da irin wannan mun gane wannan wa ma'anahu ma'anar wannan injimalin abu suleiman al-khattabi annahu kal kadhib al-qa'il ma lam yakun mutumin da zai ƙarya kawai saboda ba a san shi ba a wuri ko ya tsaye tafiya kwana biyu ce ai na je wuri kaza ai zama ni ne manajan kamfani kaza a Abuja ai ni ne daraktan wuri kaza an yi ne shugaban mahauta na gari kaza mayanka kaza ai da kaje ka cewa na kawai za a kawo ka waje na an gina min ofis ga motar hawa an bani yanzu ma dan ba mai ne yasa ban dauko ta ta da ita ba dan kwana bi ka san mai ya tsada ba ya mutu ya tashi dai fafa ya ƙarya mun gane wannan to yana daga cikin irin wannan in ji malam khattabi wa qawlan akhara da wani zancen da ba wannan ba annal murada abin da ake nufi da wannan ar-rajulu alladhi tuqlabu minhu shahadatu zurin shine mutumin da za a nemi ya je ba da shaidan ƙarya falaysa thawbayn yatajammalu bihima ba wai ana nufin tufafi guda biyu da mutum zai sa ya kwalliya da su bane fala turaddu shahadatahu li husni hay'atihi amma idan aka kalli kamansa da rigar da ya sa da gemu da ya bari sai a ce to ai wannan za a kafishe da shi wannan ba zai karya ba ana samu ko ba samu akwai wanda zai shifanta sifantu masu mutunci malam da gemu da dingilallen wando malam da aswaki zo masallaci tsaye na Allahu akbar yana mace bari amma malam mutunci ne wallahi malam ya zai yaudara ce da ha'inci ana samun su da yawa wannan baya nuna cewa duk masu wannan sifar tashi kuma mutunta ne mun gane wannan saboda an samu bakin wake guda ɗaya an gane bai sa kuma a ce garin gaba ɗayan shi ya lalace a ce kowa da kowa haka suke amma dai ko ina ana samun irin wannan wani sai ya ce maka wanda garan da wannan abin ya faru ya dinga ya dinga izgilanci kenan kun ga masu gemu ina fata an gane kamar yadda wannan mutumin na Kano mai jahulan nan yake yi shi da bai da hankali ina fata an gane wannan so in za ka yi labarinka na siyasa ka yi labarinka na siyasa amma kada ka taɓa abin da yake na addini dama shi jahili ne soko ne daƙiƙi ne shi yasa ke irin wannan abubuwa in ba soko jaki daƙiƙi ba mai wannan sai ya kalli wata sifa ta ma abota addini sai ya kushe ta ya zage ta ya mata izgili wanda wannan kadai yana iya kai mutum zuwa ga yin ridda yana daga cikin nawaqidul islam al-ashara da malam muhammad ibn abdul wahhab ya ainihin wato kawa a wani littafin sa nawaqidul islam guda goma abubuwan da ke warware musulunci daga ciki akwai mene yin izgilanci da wani abu na addini wanda Allah ya yi umarni ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen kirki suka sunta da shi wannan siyasa ne wai ya dawo jam'iyyarsu daga ko apc ne ya koma can shi ne ke ba labari ai daga baya shi ma ya yi menene ya sauka daga wancan fatin ya koma fatinsu da yana fatin masu gemu ne eh to daga baya ya dawo ta bukata amma na zira ido na zira ido ga ko zai afige mu yaki afige mu me yake nufi masu gemu mutanen banza ne shi ma ya sabanta da sifin mutanen banza yayi yayi ya dauka zai aske wannan gemun saboda gemu shi ba ce kasuwa na fata mun gane wannan annabi muhammad duk wanda bai fanta maka da shi zai ce maka mai cikakken gemu ne manzo Allah ya ce aufirul liha ku dinga cika gemu wa qusmina shawari ku datse gashin baki amma kai fuska kwal kamar na ladidi malam gemu ba adam maza bane ha dauke gemu adam maza in namiji ba shi da gemu ma abin aibatawa ne mu a wurin mu so a ce namiji malam da shi da da da abin nan duk daya a malam wani molo malam kai da ba ta ka ba ba a mace wace ce macen an gane wannan ai yana ga cin alamun mazantaka shi yasa kake ganin daga cin abin da samari suke takama da shi ko ba ma abuta addini ba shine mutum dan ajami ne idan aje dan sajan nan dan gemun ne ya ce a masha Allah masha Allah masha Allah eh wai shi ma da ya girma haka ne ko ba ka bane sunna ce ta annabi Muhammad so no matter the condition wai dan wani mara kirki ya sabunta da gemu ya yi wani abu na rashin kirki wannan can ta matse mishi amma dai mu gemu wani abu ne na sifa ta addini kuma muna bauta wa Allah da aji wannan gemu da mu ba mun aji kawai saboda ya fito mana haɓan mu muna barin shi ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari an gane wannan jama'a so mu wannan kayan sayarwa mu ne addini jama'a duk wanda ya taɓa addini za mu taɓa shi kowa illa iyaka in ba za ka bari ba kai ba yahude ne ka je ka ta yahudancinka dama yahudiya ne ba ka ajiye mu ka nuna kai ba yahude ne dan duk musulunci ba wannan shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana da wata risala ya rubuta musamman akan adaje mu daga cikin abin da malamai suka hikaito cewa duk mutumin da ke aska gemu kwal tun daga ranan da ya aske har zuwa ranan da gashi zai fito ana rubuta masa zunubi ne kwarai daga su kuma wannan garanti ne ba wani shakka a cikinsa saboda ajiye mu ga namiji wajibi ne inda malamai suke saɓani shi ne a iya ɗan sassabe shi a ɗan gyara ko ba a gyara ba shugaban su ce ba laifi a yi ɗan tattaɓa a ɗan gyara in kyau ya ɗan fito lahiya lahiya ko suka ci kuma a kan ma a taɓa shi gaba ɗaya kawai sai da ƙarfin tajewa ana ɗan gyarawa shi ne inda ke da saɓani amma maganin ajiyewan babu saɓani a wurin malamai mun gane wannan ko ce kai ɗan mazhabar shafi'iyya ne shi za baka ajiye mu ka bagge mun ka sol to da yawa daga cikin malamai mafi rinjayi sun ce lalle ajiye mu wajibi ne kuma umarni ne manzo Allah ya aufiro ya ce ko aufirul liha ku dinga cika gemu wa qusmin shawari Allah ta'ala ya samu dace to jama'a kun ji saboda haka wannan shine abin da wannan hadisi ainihin wato yake nufi jama'a an gane wannan don haka jama'a kamar yadda ya bayani a farko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi mene jawami'u alkalim dunkulallin kalmomi da zantuka magana ce kwaya daya amma suka cire fa'idoji sama da guda goma guda ashirin a cikinta ta so da yadda Allah ya bashi baiwa manzon Allah ba sarsar bane ku san sarsar shine koje duk kuna takalluna yara yaran da ba san koje ba ka san koje shine mutum mai yawan surutu tatatacai tatatacai tatatacai duk inda ko inda yana wuri sai an san yana shine koje an gane sarsar a larabci to manzo Allah ba sarsar bane mai yawan zance mai yawan surutu duk inda yake zo na har sarre dinga cikin zance haka manzo Allah ba haka yake ba manzo Allah mai yawan yin shiru ne sai bukatar magana ta taso ko sai magana na'am na'am na'am to ba kamar shi aka sawa mutum mai surutu irin wannan gaskiya ne gaskiya ne ko kuma a ce maka sanni kanari eh kaga kanari shi ma kusan kullum a cikin tsar tsar tsar tsar iki shi yasa ma ake sashi a gida ya zama kamar rediyo eh ko tsadda ko me kasan dai da yawa wacce kwaikwaiwa ko a kuturu shi kuma a kuturu kasan dama shi duk abin da ya gani sai ya magana wai shi ma mai hankali ne eh akuba da ka shigo sai kyau kashe ya mu'ameku eh wayan nan aka cewa ya ganka an gane wannan ai Allah ya sa mu dace almuhim jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka dan haka ya ku yan uwa mata ku ji tsoron Allah ku kyauta ta zamantakewa tsakaninku da kishiyoyinku ko abokan zaman ku ba wai makiyan ku bane ba an zo zaman yan marna bane ballanta na kiji kine wa kishe ki asiri kije kine mata abubuwan da zai ja mata bakin jinya a wurin miji wata ma a ja mata asiri a asiri a korata ta bar gidan ta fitan wani wuri ga misalai nan ba su da iyaka a cikin al'ummar mu malam wallahi malam wata kaza a je a bata magani a ce ta je ta wanke gabanta ta wanke farjinta ta sa wa mijin a cikin zoɓo rodo ya sha in ya sha da wani ta gama shin ya shi kenan sai abin da ta ce ya zama mijinta ce ko kanta ce ko to wannan zaki mora a duniya amma daga ranan da aka ce kin muskin koma ga Allah subhanahu wataala kuma to musiba da bala'i nau'i iri daban-daban ya fara kenan sannan mata ku guji barin wa ƴaƴanku abin kunya kin haifi ƴaƴa amma kina bin gidan bokaye kina zuwa kina yin abubuwa na rashin mutunci duk anguwa an san ki mafadaciya ce ba a sati guda sai an je gidanku an raba fada da an fara neman auren yakki an je wajen iyayen shi ya ce da Allah ya rinya a gidan wani ce gidan waye gidan wani to bar za mu bincika to baba ya ta minna yaro ana zuwa a ce gidan wani ce gidan wani wo wace shi a gidan ƴar gidan ƴar wajen wace ce wace tabijan sunanta fa kaza bala'i sunanta wace wance masifa zan su duk sunan zan kira kila wata ji sunanta ce yasa an gane wannan ko eh a kira sunanta a ce wance masifa wance bala'i a ce wance ai saboda tsaban zuwa gidan bokaye ma ita ma ta fara bokanci ko a ce wance a gidan mai ce ai uwar ta mai ce kuma da gaske ne ga malin nan da yawa muna da su a unguwa ta ita ta cinye mawa ne yanzu kai yar maiya za ka aura kin ga maitanki ya jama yan masifa ita ba maiya ba ce ita ba ta da laifi amma kin ja mata masifa da bala'i sai yarinya ta kai shekara kusan talatin malam talatin da biyar ba ta aure ba duk wanda ya zo shinshina sai ya ji wari sai ya kama hanyarsa ka dai san bawa zai ɗauki kayan ɗoyi ya kai ɗakinsa ko kuwa Allah ya samu dace su sa iyaye maza da iyaye mata don Allah kowa ya tabbatar ƴaƴansa bai bata musu suna ba akwai wani bawan Allah a garin Zaria mayan shan sigari ne duk an guwa an san shi ɗan sigari an yi an yi an yi daina an mai nasiha an ja hankali ya ce shi fa kawai a da shi wannan abin ya riga ya zama jin jikin shi ba zai iya daina shan sigari ba sai ya biyo da neman aure ran da ya je neman aure aka je aka ji magana aka gama aka ce za a ba shi wannan yarinya sai da gida ya samu mahaifin shi to baba eh daga yau na je shan sigari in Allah ya yarda wani kai ne ku kake faɗin wannan magana ce wallahi ni ne to me yasa yace ai shi ba zai bar ƴaƴansa abin kunya ba a dinga yawo ana cewa dan gidan wance ne dan gidan wane wanci ce yar gidan wane dan sigarin nan to kun ganshi wannan bakin mai bakin baki ga hannun shi dai yayi baki kafafun sun yi baki ce ba zai taba yadda ya bar mai yan shi abun kunya ba saboda haka daga yau ya bari yanzu dan Allah wannan ya zo lafiya ko zo lafiya ba ya ja musu mutunci ko bai kiyaye musu mutunci ba sai dai ai labarin da waye ma zai tuna ma dadin tuni shekaru na tafiya ni daga shekara go shi tsashi namiji duk yadda ya abin aka samu shekara goma sha biyar ya zama na ƙwari manta da wannan abin ake an gane wannan barin ma ya samu kuɗi ko ya zama wani hamshakin malami ko wani abu abin ya riga ya wuce amma mace in kika yi abu in uwanki mata ba su barin ki ba sun dinga ya maɗi kenan yadda dama su wannan kaman abincin ci ne suka samu mai daɗi kaman wani zuma ne da maɗi suka samu an dinga gorantawa kenan ana kaza da kaza saboda haka ku mata da 'yan mata ku kiyaye sharri galibi ya fi dawowa zuwa gare ku ina fata mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace dan yaro yanzu ya tashi a je neman aure an san cikin shege ne zai je neman aure lafiya lafiya za a bashi saboda shi na kwarai ne an tabbatar mutumin kirki ne duk wanda ya tsaya masa wallahi za a bashi aure ko ba a yi zai wahala a ce ma dan banza ne ko inda ya sana'an shi yana kirkin shi lafiya kalau amma mace komai kudinta komai abin da ta mallaka komai darajarta inda aka ce wanca yar cikin shege ce ta sai abin da hali yayi sai dai a nemi dan dan harhar dan sama sama dai gashi nan dai shi ma dan mara mutunci mara mutunci a ce to dai ku je ku kare ko kuwa ko da ku tana da kirki sai dai inda za a kai ta inda ya zamto cewa an batar da identity ta za a ce wasu ne iyayenta daban ba tona asirin ba to wannan kam za ta yi mutunci za kuma a aure ta a wannan yanayin haka ne ko ba haka bane dan haka za ce to kare sai ta yin da aka same ta barewa dai ba za ta gudu ba dan ta yarrafe ba hushe kenan kuma ƙarya ne Allah ne ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy ka gani kafiri sai ya fi musulmi musulmi sai ya fi wani kafiri Allah yana iya canzawa biyu da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in ma ba washin ya faɗi magana sai ɗauka kaman kawai kullum abin haka yake kuma ba haka bane tsakani ga Allah da ka ku mata ku ji ku ji tsoron Allah wajen zamantakewa ku kyautata kada a wayi gari mijin ku yana da rauni wajen abin da ya shafi ainihin wato saduwa da iyali a wayi gari ke kina zuwa kullum kina wanka kina nuna kamar mijinki yana saduwa da ke sauran matan ne kawai yaya ne amma kuma fa yana faruwa a nan zan yi wani tambihi guda ɗaya kuma nasiha ce ga iyaye mata don Allah idan za ku awar da 'ya'yanku yara amare kada ku cika ba su wannan magungunan na yawan ni'ima musamman musamman idan wanda idan wanda za ta aura mai mata ne wannan magungunan da kazar da ake dafawa na magunguna da magungunan ni'ima da sauransu suna iya zuƙe namiji gaba ɗaya ya karkata zuwa ga guda ɗaya ji gaba ɗaya bai jin daɗin saduwa da wancan koma ya kasa don na yi treating cases irin waɗannan da yawa abin sai zan kamar sihiri in dai ya fara saduwa da amaryar ne ya kwana bakwai to da fa ya je wajen uwar gida kawai yayi yayi yayi ai duk da bayan da za a yi sai gaba ɗaya gaban su ki mikewa ana samun waɗannan cases ɗin da yawa dan Allah ku mai da hankali wajen ba su magungunan sanyi magungunan infection magungunan da za su kauda musu da dukkanin wata damuwa da ɗan abin da ba a rasa mana gyaran jiki da ke irin a yi musu lalli a zaune da su a cikin lalli ya kashe ƙwayoyin cutar da ke ainihin wato al'aurar su da wasu abubuwa irin waɗannan zai fi taimakawa amma irin wannan haɗin da ake yi jama'a tsakani ga Allah yana kursin matsala musamman idan na ce wanda za a aura ɗin wace ce amarya ce a gidan wani wanda ke da mata don wannan abin ya yi kursin ɗin aure da yawa ya kusa lalacewa akwai mutumin da sani a wani gari can haka ba zan faɗa ba haka yanzu irin wani complaint ɗin kwana biyu da aka yi aka yi aka yi sai na ƙara samun kesa sai na gane kai akwai matsala ne kawai waɗancan magungunan ne suke wannan tasirin suke hana namiji in ya koma wajen uwar gidan shi zanto da lafiya lafiya amma daga lokacin da ya ɗan sadu da wani na wasu kwanaki sai kuma ya koma ainihin wasu da rauni wannan bincike ne likitanci ne da gobe na ainihin wato irin namu na islamic muka gano wannan saboda ka dole ne a wayar da kan mata su ji tsoron Allah game da 'ya'yansu in sun tashi aurar da su kada a dinga cika abin hayyar yawa da yawan lokaci ma za a gama a ƙasar Hausa tunda ango wani lokaci ba a saba da cin ma mai kyau ba ko wani abu za ga ango sai ya wani zazzabi da wani ciwo farkon aure gane sai ga bayan sati guda sai ya kwanta asibiti ko an yi ta fama da allurai a ce malaria ne typhoid ne wa a hadda tasirin waɗannan magungunan wani lokaci an gani yana zuƙe mutum inda bai mai da hankali yana ainihin wato a a a a cin abin da ya kamata ba wannan jini sai hace jan hankali Allah ta'ala ya sa mu dace al-qasamu lin nisa'i babi na takwas malin ya ce alƙasamu nisa raba kwana ga mata Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya shar'anta mana raba kwanaki ga mata kuma shi raba kwanakin nan jama'a ba dole ba ne sai ya zama keke da keke yadda su matan suke so ya danganta da yanayin halin shi kansa miji ina fata an gane wannan ila ba mazoyi bane a gari kenan raba kwanan zai zama wani iri ya danganta da yanayin kwanakin da yake nan da kwanakin da baya nan ya danganta da lokacin da zai tafiya da kuma lokacin da yake zaman gida ya danganta da wanda yake da mata a mata a wani garin da wani garin adadin yin kwanakin da yake a wannan garin daban adadin yin kwanakin da yake a wancan garin kuma ya zama larura kamar yana aikin gwamnati ko yana wata harka ta kasuwanci adadin kwanakin da ya kamata yayi kaza ne a ce yazo ne yayi kaza yaya abin zai zama shi kanshi wannan matsala ce wacce ke bukatan a tattauna ta a kuma bayyana wa mata a kuma fayyace musu yadda al'amura suke tafiya an gani dan kada da yawan su dinga dauka cewa ai kaza da kaza ma haƙƙin su ne su dole sai an yi musu dan menene ba za a yi musu kaza da kaza ba jama'a mun gane wannan sai dai in mun fara babin ba za mu ƙare babin ba ainihin wato lokacin zai kure an gani eh to ina ganin gaskiya mu haƙura mu tsaya iyaka waɗannan hadisai na wannan babi da muka karanta in Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu dora ga inda muka tsaya muna roƙon Allah ta'ala abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu Allah ta'ala ya yafe mana ya Allah muna roƙonka dukkanin bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah dukkaninmu nan kowa na da bukata da take bance shi dangane da rayuwarsa da rayuwar iyalinsa da abin da ya shafi sana'o'inmu Allah ta'ala ka biya mana bukatun na alkhairi Allah kai mana albarka a sana'o'inmu kai mana albarka a cikin iyalanmu kai mana albarka a cikin halayenmu kai wa iliminmu albarka ya Allah Allah ka tsare mu daga dukkanin abin nan gushewar ni'ima da juyewar lafiya zuwa ga rashin lafiya da kuma aukowan ainihin wato wata azaba ko wata musiba akan mu da kuma dukkanin fushinka ya Allah Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu yawan tsoronka suke kuma kiyaye dokokinka suke kuma neman yardanka Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan suna annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ɗauki rayukanmu a kanta sannan kuma ka sanya mu daga cikin sahun mutanen kirki ka tada mu a sahun mala'abin nan ainihin wato annabawa da manzai da siddiƙai da salihan bayi Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi mai amfani ka tsare mu daga ilimin da ba shi da amfani Allah muna roƙonka sanya mu ka sanya mu alkhairi a rayuwarmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته